باب لعن آكل الربا ومؤكله قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة وإساق بن إبراهيم واللفظ لعثمان قال إساق أخبرنا وقال عثمان حدثنا جرير عن مغيرة قال سأل شباك سأل شباك إبراهيم فحدثنا عن ألقمة عن عبد الله قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا ومؤكله قال قلت وكاتبه وشاهديه قال إنما نحدث بما سمعنا
ما وتروى تزودون قال حدثنا محمد بن السباح وزهير بن حرب وعثمان بن أبي شيبة قالوا حدثنا هشيم قال أخبرنا أبو الزبير عن جابر قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقالهم سواء باب أخذ الحلال وترك الشبهات قال حدثنا kaga wancan riwayar Abdullahi Mas'ud ne قال kaga Jabir ya ji wanga kare
قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير الهمداني قال حدثنا أبي قال حدثنا زكريا عن الشعبي عن النعمان بن بشير قال سمعته يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وأهوى النعمان بإصبعيه إلى أذنيه إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عيسى بن يونس قال حدثنا زكريا بهذا الإسناد مثله قال kaga وحدثنا hadisi sananne ne wanda Imam Nawawi kace ajmal ulama la izm waqa hadha alhadith wa kasrat fawaidi wa annahu ahadul ahadith التي عليها مدار الإسلام
قال وحدثنا ma'ana anal ashiya salasu aqsam abinda musulun shi kate ya dawowa abu uku ne halal wadihun la la yakhfa hukuma sannan wa haramun kazalik to kaga waɗanga abubuwan to musulunci zai je ya dawo a kansu sannan na uku shubha wanda yake ɗayan biyu ne ko ya zama ɗayan cikin biyu ɗin to shine an kace mutum ya kauce mashi قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير عن مطرف وأبي فروة الهمداني حاء وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب عن ابن عبد الرحمن القاري عن ابن عجلان عن عبد الرحمن بن سعيد كلهم عن الشعبي عن النعمان بن بشير عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث غير أن حديث زكريا أتم أتم من حديثهم وأكثر قال حدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث بن سعد قال حدثني أبي عن جدي قال حدثني خالد بن يزيد قال حدثني سعيد بن أبي هلال عن عون بن عبد الله عن عامر الشعبي أنه سمع نعمان بن بشير بن سعد صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب الناس بحمص dan shi وهو ya يقول gwamna hims سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحلال بين والحرام بين فذكر بمثل حديث زكريا عن الشعبي إلى قوله يوشك أن يقع فيه wannan hadisi akwai sharhi mai kyawu da imam shaukani rahimahullah yamma ana samun sa ko ina ko adiba shi sharhi ne mai kyawu akan me ya samai akan hadisi shuhat yana da shaukani ya risala akan sharhin wanga hadisi باب ko بين ibn rajab yayi amma dai shi wanga yayi kawai akan shi ibn rajab jimni cikin sharhin jami'ul ulumul hikam yayi yayi amma ni shokani ne risala ya mustaqilla akan sharhin wanga hadisi
باب بيع البعير واستثناء ركوبه قال حدثنا محمد ma'ana mutum ya sai raƙumi in ce na sai ma da raƙumi na a nan amma da sharaɗin sai mun je kaduna in baka ya halatta ko bai halatta ba shi ne magana قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا زكريا عن عامر قال حدثني جابر بن عبد الله أنه كان يسير على جمل له قد أعيا فأراد أن يسيبه قال فلحقني النبي صلى الله عليه وسلم فدعا لي وضربه فسار سيرا لم يسر مثله قال بعنيه بوقيه قلت لا ثم لا ثم لا ثم قال بعنيه فبعته بوقيه واستثنيت عليه حملانه واستثنيت عليه حملانه إلى أهلي فلما بلغت أتيته بالجمل فنقدني ثمنه ثم رجعت فأرسل في أثري فقال أتراني ما كستك لآخذ جملك خذ جملك ودراهمك فهو لك قال وحدثناه علي بن خشرم قال أخبرنا عيسى يعني بن يونس عن زكريا عن عامر قال حدثني جابر بن عبد الله بمثل حديث ابن نمير قال حدثنا عثمان بن ابي aka maka wanga hadisi a ita da fa'ida 100 cikin sa na'am قال حدثنا علي بن خش قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه وإساق بن إبراهيم واللفظ لعثمان قال إساق أخبرنا وقال عثمان حدثنا جرير عن مغيرة عن الشعبي عن جابر بن عبد الله قال غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلاحق بي وتحتي ناضه لي قد أعيا ولا يكاد يسير قال فقال لي ما لبعيرك قال قلت عليل قال فتخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فزجره ف- ودعا له فما زال بين يدي الإبل قدامها يسير قال فقال لي كيف ترى بعيرك قال قلت بخير قد أصابته بركتك قال أفتب... أت... أت... أفتبيعو... أت... أفتبيعوني فاستحييت ولم يكن لنا ناضح ناضح غيره قال فقلت نعم فبيته إياه على أن لي فقار ظهره حتى أبلغ البديدة قال فقلت له يا رسول الله إني عروس فاستأذنته فأذن لي فتقدمت الناس إلى المدينة حتى انتهيت فلقيني خالي فسألني عن البعير فأخبرته بما صنعت فيه فلامني فيه قال وقد كان رسول الله صلى
dan Hello?
zan sai da shi قال وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لي حين استأذنته ما تزوجت أبكرا أم سيبا وقلت له تزوجت سيبا قال أفلا تزوجت بكرا تلاعبك وتلاعبها وقلت له يا رسول الله توفي والدي أو استشهد ولي أخوات صغار وكرهت أن أتزوج إليهن من ya gabata jiya مثلهن فلا تؤدبهن ولا تقوم عليهن فتزوجت ثيبا لتقوم عليهن وتؤدبهن قال فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة غدوت إليه بالبعير فأعطاني ثمنه ورده علي
duk da ya gabata can قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن العامش عن سالم بن أبي الجعد عن جابر قال أقبلنا من مكة إلى المدينة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعتل جملي وساق الحديث بقصته وفيه ثم قال لي بعني جملك هذا قال قلت لا بل هو لك قال لا بل بعنيه قال لا قال قلت لا بل هو لك يا رسول الله sallallahu alaihi wasallam قال لا بل بعينيه قال قلت فإن لرجل علي أوقية, أوقية, أوقية ذهب وهو لك بها قال قد أخذته فتبلغ عليه إلى البديدة قال فلما قدمت المدينة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لبلال أعطيه أوقية من ذهب وزده قال فأعطاني أوقية بالذهب وزادني قيراطا قال فقلت لا تفارقني زيادة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فكان في كيس لي فأخذه أهل الشام يوم الحرة eh a wannan hadisi malaman sai magana da shi amma akan akwai ikhtilafat in ka lura wancan kun tuna ko da ya taho manzo rama ya riga shi zuwa ko yace kai ka shiga kai raka'a biyu sannan ya auna mai amma na ya nuna shi ya fara zuwa saboda yana da abin da sabon aure to waɗanda alfazu malaman su yi maganganu kawai sun hajar tun fatul bari ce amma bil jumla to hadisin an tabbatar shi tare da ikhtilafat alfazu da suka faru da taqdim da akhir amma dai jumlar ta tabbata dai a wannan abu ya faru sai dai tafsilat ne an ka samu kuma da yawa sai sai zaka samu haka ga haka din ba wani abin mamaki bane da irin waɗannan abubuwa din na'am wa alaikum salam na'am
aka yi magana cewa annabi sallallahu alaihi Sallam.
wasallam ce da Bilal atihi ruqiyata min zahabi wa zin mm muna iya cewa abin nan yana daga cikin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan ka ji siyan abu bayan ka abin nan an ga maka cewa ga farashin sai ka dan kara masa wani abu akai a ba a cikin sunna ba a cewa sunna ne shi dai manzon rahama sallallahu alaihi yakan yi haka nan in ka in ya abin kaga ukiyar gaci ne sun kai ya ƙara mai kuma da ƙarshe ci ya ba shi ma raƙumi
ko ko a haɗa sun da daga ko ya ba ka bada
don haka dai wani abu ne kuma babu laihi akwai ya tabbata da za ka shi bashin wani wannan ya tabbata shi ka an shi bashi na na baka bashi na baka misali dubu goma to zo ka zo biya na kace to ga dubu goma ka sannan ga ɗari biyar na gode da abin da kan ba ni wannan ya tabbata ko na mai risala ya faɗi haka kuma akwai hadisi da ya tabbata da haka قال حد قال حدثنا أبو كامل الجحدري قال حدثنا عبد ba shi ya الواحد بن tambaye ka زياد ba قال حدثنا الجريري عن أبي نضرة عن جابر بن عبد الله قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فتخلف ناضه وساق الحديث وقال فيه فنخسه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال لاركب بسم الله وزاد أيضا قال فما زال يزيدني ويقول والله يغفر لك قال وحدثني أبو الربيع العتكي قال حدثنا حماد قال حدثنا أيوب عن أبي الزبير عن جابر قال لما أتى علي النبي صلى الله عليه وسلم وقد أعيا بعيري قال فنخسه فوثب فكنت بعد ذلك أهبس ختامه لأسمع حديثه فما أقدر عليه فلحقني النبي صلى الله عليه وسلم فقال بعنيه فبعته منه بخمس أواق قال قلت على أن لي ظهره إلى المدينة قال ولك ظهره إلى المدينة قال فلما قدمت المدينة أتيته به فزادني وقية ثم وهبه لي kuma
قال حدثنا عقبة بن مك- مكرم العمي قال حدثنا يعقوب بن إسحاق قال حدثنا بشير بن عقبة عن أبي المتوكل الناجي عن جابر بن عبد الله قال سافرت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره أظنه قال غازيا واقتص الحديث وزاد فيه قال يا جابر أتوفيت الثمن قلت نعم قال لك الثمن ولك الجمل لك الثمن ولك الجمل قال حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن محارب أنه سمع جابر بن عبد الله يقول اشترى مني رسول الله صلى الله عليه وسلم بقيرا بعيرا بوقيتين ودرهم أو درهمين قال فلما قدم صرارا أمر ب Sirar sun isin makan maudu'in ne kusa ga Madina, ƙaribin min Madina, ala ɗariƙil Iraq, hanyar Iraq, to in za ka shigo a Madina, to kusa ga wuri a sunan wuri ne Sirar. Nan.
أمر ببقرة فذبحت فأكلوا منها فلما قدم المدينة أمرني أن آتي المسجد فأصلي ركعتين Ka ji waccan ruwaya.
ووزن لي ثمن البعير فأرجح لي قال حدثني يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا شعبة قال حد أخبرنا محارب عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذه القصة غير أنه قال فاشتراه مني بثمن قد سماه ولم يذكر الوقيتين والدرهم والدرهمين وقال أمر ببقرة فنحرت ثم قسم لحم قسم لحمها لحمها قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا ابن أبي زائدة عن ابن جريج عن عطاء عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له قد أخذت جملك بأربعة دنانير ولك ظهره إلى المدينة
Alaikum salam.
in je in sai kaya ga ɗan kasuwa da dubu ashirin na'am sai ya bani bashi da niyyar cewa in kaka ce zan bashi wake ko gida ko wani abu, wanda a wannan lokacin kila wake ya kai dubu ɗaya ɗari biyu amma yanzu da kaka lokacin kila ya kashi ɗari biyar ko shida ko sai ce wake zan bashi sannan shi ma akwai wanda shi ma sufuri kuma wani kala
in dai jinsi ya sha bambam ba komi in kun yadda ka gano ka ka'idar to ya yi kaya da sai gari shi ban gane kaya ba cinaki ne kun kai ko ya baka dubu ishirin ko cewa to za ka bashi gero ko wake wani lokaci kaza ai nau'i ne na abin ga ko ne salami ya halatta shekara ɗaya ko shekara biyu ba suna yi ba sai dai ya zama ma'alum na? eh eh a wannan yayin gashi ya gabata bai halatta in jinsi guda ne amma in kuɗi ne za a banga na'am mai magana yana ji rabin da sai ya yi ta ce an kahi ƙarara take yanzu sai in baka kana da bukatar kuɗi sai abin nan ka zo in baka naira dubu ɗari amma za ka dama da dubu ɗari da naira dubu biyu shi ne nasi'a in baka lokaci in jinkirta ma lokaci cewa sai bayan wata guda shi ne ita ce nasi'a ita ce kuma ta yi watsuwa kuma ita ce Allah ya ambata cikin Kur'ani ko kuma ita ce ake a banki ita ce kuma aka yi gabanki na walakun salam eh bismillah kai ka tambaci gaba kamar ita da ribar kwanar kamar ita da ribar kwanar za ka mun misali domin ka bashi ce kawo mutum kwanu talatin da biyu sai shi kuma ya kawo ma kwanu talatin da biyu ba shi a ribar kwanar ba a wannan nasiha ne na fadl in jinsi guda ne a hihita shine na fadl eh amma shi yasa dole ya zama kuma eh, wannan eh wannan shine wanda jinsi guda a yi tafaduli shine daga fadl din alaikum salam ko akwai ne shikali shike ne kamar misali a ce mutum na harkar jari eh sannan yana magana game da game da cinikin sharu ya ka magana ya sar kuma wani abu ne daban ma magana yadda da yadda eh sarf kenan kakka gama biyu ribal fadl daban kuma sarf daban
yanzu matsalar da jira ne misali sai zan shi wanda yana da shi ya san da zai ba suwa sai wance yake to ya bari zai ba shi kuma ya bari to shi abai halatta ba shine Umar yayi magana ya zama sarf sai a yi shi yadin biyadin eh wani kuma a wanga ko ka je ya tambaye ka eh
za ka je a kama sana'a da shi kullum za mu dinga kawo mai kaza kada ni ba ce amma kuɗi na yana da shi saboda jin tsoron ko ba su ce da shi ko wani abu da an zuwa mai
akwai matsala ciki shi a kullum ka to in ba a samu riba ba ai shi ne ce to ya ce kullum ya kawo mai to in ba a samu ba kullum ana samu bai yi ba gaskiya da da ya ce ban mai riba abu kuɗi ne na ne ya ce sauran abin ga ko ya ce in ka samu riba mu raba ni adda biyu kai adda da wannan ya halitta amma haka ya ba yi ko da uban ne ku me ka ce na kusa gare a ba ya shiga wannan cinaki in dai malamanmu sun ce in ba kai in babu ilzami to wannan babu lai shi ne aka ce bayu taksis eh idan ka yadda haka din in baka yadda ba shi ke falle
ina ganin shi wancan ke magana wani wanda yake ba ni musu ina ganin falle yake da kuɗi don falle ya da kuɗi dan gina za ta mala ya san falle na san falle ya rika kayan abin ga ko ya dan fallo mai kuɗi yake ba da a ce in kaka ta yi a ba Eh.
a ba mutum kuɗi eh a ce amma ni za ka ga a kowane buhu za ka kawo ni shi a kan dubu goma goma eh ko kuma da kawo mutum sai ba ku je kai noma kai abin da ka shi din ne ya yi haka kuma ka cika alkawali kai ko mutai باب من استسلف شيئا فقضى خيرا منه وخيركم أحسن قضاء an shi magana ta ne da zuga ta nan ta taho ta yin bayan biyan bashi kuma ka ƙara wani abu ya yi ga hadisin nan قال حدثنا أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن سرح قال أخبرنا ابن وهب عن مالك بن أنس عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي رافع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استسلف من رجل بكرا فقدمت عليه bakar ابن dan من karemin ابن rakumi shi الصدقة ne bakar فأمر أبا رافع أن يقضي الرجل بكره فرجع إليه أبو رافع فقال shi abi rafi maulan nabi sallallahu alaihi wasallam maulan shi.
لم أجد فيه لم أجد فيها إلا خيارا sai zababba wadda take babba خيارا رباعية wadda ta cika shekara shida raƙumar da ta cika shekara shida ta cika ta bakwai amma shi wanda ya sa ɗan ƙarami ne ɗan shekara ɗaya zuwa shekara biyu فقال أعطه إياه إن خيار الناس أحسنهم قضاء kun jiya ya iya inna khiyarun nas asanuhum qada kaga ba ne ma yayi ba قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا خالد بن مخلد عن محمد بن جعفر سمعت زيد بن أسلم أخبرنا عطاء بن يسار عن أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال استسلف رسول الله صلى الله عليه وسلم بكرا بمثله annabi yaranta yaranta غير أنه قال فإن خير عباد الله أحسنهم قضاء قال حدثنا محمد بن بشار بن عثمان العبدي قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سلمة بن كهيل عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال كان لرجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم حق فأغلب له فهم به sai mu annabi sallan magana mai kaushi don na bi annabi bashi فهم به أصحاب النبي صلى الله عليه Suka ci a وسلم kai ne فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن لصاحب الحق مقالا فقال لهم اشتروا له سنا فأعطوه إياه فقالوا إنا لا نجد إلا سنا هو خير من سنه قال فاشتروه فأعطوه إياه فإن من خيركم أو خيركم أحسنكم قضاء Ya jiya.
قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا وكيع عن علي بن صالح عن سلمة بن كهيل عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال استقرب رسول الله صلى الله عليه وسلم سنا فأعطى سنا فوقه وقال خياركم محاسنكم قضاء قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا سفيان عن سلمة بن كهيل عن أبي سلمة عن أبي- عن أبي هريرة قال جاء رجل يتقاضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيرا فقال أعطوه سنا فوق سنه وقال خيركم أحسنكم قضاء باب جواز بيع wannan kaga amma tare da ba da sharadi ba fa kai ya ce ai malam kyauta ta kai bare ya baka don gobe ya yi saurin baka ka dai don Allah ne don kyauta ta ya kamata irin wannan ka ruhe da shi in karanta ka ka- ka kai mai wannan to kar ka sake koma gare don kai ya sa rai ka san na adam da rai sai ce ina ganin ra da yamman can baya zai mai Na Babu- ga matsala ta shiga ƙwarai kuwa. Babu jawazi bai ilhayawani bil hayawani min jinsihi mutafadila. Ƙala haddasana Yahya ibn Yahya magana an at-Tamimi toge
wa ibn Rumh. Ƙala akhbarana al-Layth ha. Ƙala wa haddathanihi Qutaybah ibn Sa'id. Ƙala haddathana Layth an Abi Zubair an Jabir qala jaa 'abdun fabaya'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam 'ala al-hijrah wa lam yash'ur annahu 'abd. فجاء سيده يريده فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بعنيه فاشتراه بعبدين أسودين ثم لم يبايع أحدا بعد حتى يسأله أعبده باب الرهن وجوازه في الحضر والسفر
na'am na'am
na dabbobin
ina rudu tijara yake nan Hmm.
wannan nassi ya zo ai nassi ya zo
to mu tai kan mu tsaya akwai ga aiki gaban mu mu tai
باب الرهن وجوازه في الحضر والسفر قال حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن العلاء واللفظ ليحيى قال يحيى أخبرنا وقال الآخران حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم من يهودي طعاما بنسيئة فأعطاه, فأعطاه درعا له رهنا قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي وعلي بن خشرم قال أخبرنا عيسى بن يونس عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم من يهودي طعاما ورهنه درعا من حديد قال حدثنا لي- إسحاق لي- بن إبراهيم لي- الحنظلي كعبة.
قال أخبرنا المخزومي قال حدثنا عبد الواحد بن زياد عن الأعمش قال ذكرنا الرهن في السلم عند إبراهيم النخعي وقال حدثنا الأسود بن يزيد عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما إلى أجل ورهنه درعا له من حديد قال وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حفص بن غياث عن العامش عن إبراهيم قال حدثني الأسود عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله ولم يذكر من حديث ni abin da naka cewa ma mu kawo wannan babi na nawawi ga ina a shahi cikin hadisin ni shi ne kamata tambaya na yanzu kai malamai istibadi eh a ni tambaya ne ka tambaya ga abin ga dan Najeriya za a yi a zan shi dan Najeriya ka bai tambaya tambaya eh na waje ku dai san ba ba musulai wai yawan gababi ba lalle ka shi nawayi wanga babu babu jawazul bayar haywan bil haywan min jinsi mutafadila to haywan muka magana to jama'a ina hayawan din ina haywan ne ka kace ga yanin karara
qiyasin oh bi ka mai shi haywan na walle kam an yi wannan magana amma magana ce wadda ba ba wannan si ya hito ba cewa mutum eh, shi ba wani gehen san mutum ne wani ba ko dabba an wadi wannan magana a ba nasi ba ne ba a cewa nasi ba a ce mai nasi to ka ka dawo ya ce ne
a istinbadi ne istinbadi mutaito babu salam باب السلام mutahi eh
قال حدثنا يحيى بن يحيى وعمر الناقد karanta واللفظ karanta ليحيى magana nawa ya huta قال عم قال حدثنا Diba. diba magana ce mu gani
وقال يحيى اخبرنا سفيان بن عيينه عن ya ابن ابي hankuri bari mu نجيح abin nan.
kafin su duba ko Ci ko gaba.
akwai a wani ne ka daga hannu me ka ce tun da mala ya tsaya ta eh na
haka ma ai shi ne magana kama ce amma nasi ne kama da wani
قال حدثنا yanzu za mu diba maganar nawayi sai mu ƙara samun fa'ida na'am قال حدثنا يحيى بن يحيى وعمر الناقد واللفظ ليحيى قال عمرو حدثنا وقال يحيى أخبرنا سفيان بن عيينة عن ابن أبي نجيح عن عبد الله بن كثير عن أبي المنهال عن ابن عباس قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين فقال من أسلف في تمر فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم قال حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا عبد الوارث عن ابن أبي نجيح قال حدثني عبد الله بن كثير عن أبي المنهال عن ابن عباس قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس يسلفون فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من أسلف فلا يسلف إلا في كيل معلوم ووزن معلوم قال وحدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وإسماعيل بن سالم جميعا عن ابن عيينة عن ابن أبي نجيح بهذا الإسناد مثل حديث عبد أنا الوارث akwai hadisi da ولم ya ce يذكر ba إلى haka أجل ba.
معلوم akwai hadisi da ya nuna akasin wagga magana Eh, a waye faɗa maka akwai hadisi ka je bulugul maram akwai hadisin da ya akasin wagga magana
don ma na gida duk motai imi ya imi nawa ya ce eh
وهذا مجمع عليه إذا كان فيه إذا كان إذا كان فيه نقل وكذا حكم كان حيوان فإن بقى أمر a dama ai magana nawa ya ce ba masha Allah da magana mu ji wajehin magana ta yadda ya ci dama
وقال أبو حنيفة لا يجوز فيه مس أبو ko ka ji ako kun ji akwai maganganu hmm a ya yadda shi ma eh ai ka ji ma su masaba abu wani ba su yadda da wanga magana ba kawai da ya karanta ya yi ba dama ba mu ja amma ba mu ce babu abin amma dai hitarsa kuma ka ji akwai maganganu sannan kawai da ya ce ku diba bulu a hadisin nan can wajen abin ka gami sai dai yana tamba ba ko bai inganta ba ku diba muna na wajen bai ba haiwan bilawa ya kawo shi a diba wajen yin kitabul buyu قال حدثنا أبو كريب بن أبي عمر قال حدثنا وكيحة قال وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي كلاهما عن سفيان عن ابن أبي نجيح بإسنادهم مثل حديث ابن عيينة يذكر يذكر فيه إلى أجل معلوم باب تحريم الاحتكار في الأقوات قال daga magana itikar yana da kyau a ɗayin bayani ƙwarai
jami'in bayani ihtikar da ka gane bakin zaren to ka sa abin da ihtikar shehu abdullahi gondo yana da akan ah, da yayi abin nan manzuma akan biyo ana samunta ya ambaci wannan abin da a dabi din duk duk duk abin da ake bukatar shi an ka ɓoye shi ya zama itikari ina ba ta an gane hausa yanzu misali kamar man fetur ga yana ana jidali da masu ɓoye shi to wannan itikari ne sannan duk duk duk abin da ba a bukata ta yi an ka aje ba laifi sawa'u gero ne dawa ce masara ne duk abin da yake kakarsa misali ana gashi nan da yawa to ka saye ka aji lokacin da yake da yarwa ba itikari ba ne amma duk abin da ake bukata komi ne mutane na cikin bukata sawa'un ko da wasu malaman ce to shi ko ayyau ga duk abin da aka bukata ta yi an ka ɓoye shi ya zama itikari wani shine jami'i ga sha'anin itikari Allah ta fito aka rawa eh ko ba abinci bane Ko aka wannan mishi ko ba- tsaya ga abinci ba ba shi bane duk abin da ake bukata hajar nas ga wannan abu lokacin ka ɓoye shi ka yi itikari yana koma zuwa zuwa cikin yi eh na wasu iyaye ta ya dan da iya canza wurin yin al'ada ba laihi lokacin da ka bauce a- ba laihi ba laihi ba ne lokacin da suka misali ce- yanzu a ce dawa ta faɗi lokacin kaka ga dawa ka saye ka aji har ta ƙari tsada ba laihi ba wanda ya ce ga sahabi ma'amar za mu zo mu gani mai hadisin ma'amar yana itikari a sa'idun musayyib yana itikari kuma su sun karwaito wanda hadisin na itikari
Ana yana zai eh to shi ne itikari wanda aka wannan zabit din yayi Eh, kwarai saboda yana rikitar da mutane kwarai kullum ana ta tambayoyi ana da akan tambayoyi ka rike wanga dokta Kawai wannan.
kaka mance rike wannan eh mi kace ko cikin matsala abinci ake ba tsada Ai, wannan.
ji to da daɗi.
yanzu daga ba wanne ne fi sauki da yanzu daga ba wanne ne fi sauki Allah ka yaye muna jama'a ɗalibai mutum wuce addu'a shi a wajibinmu Allah ka ƙara sauƙaƙa mu da ƙasar ga kan mu biya irin miyagun magagamin nan da za su bala'i ɗaya za su ƙara mu wallahi
annabi sassu ya ce ka wada alkhairi ko ka ishu to ƙasar ga ta mu wada alkhairi mu roƙi alkhairi mu yi fata alkhairi ya yi mu yi akasi ta a jarabe mu da mu bakuna koma mu ce gwanda
wallahi mu yi hankali jama'a kan mu bai waɗanga kawahin labarai da ka watsa mana abubuwa wallahi muna cikin alkhairi cikin alkhairi irin wanga taro faɗa man in ba saudiya ba ko shi sai da izini aka wanga irin wanga taro yanzu na izini wa mun kai. alkhairi da muke wani a nan muka ba ka kuma Allah kuma to ka jiya malam ta jiya yanzu ɗari uku da wani abu ta ɗari shida da wani abu to ka jiya akwai kakar gawa ta malam ha ya jama'a don Allah ina har tsoron abubuwa ƙwarai kuwa jama'a mu yi ta fata alkhairi ga kawo nan mu don Allah eh Allah ka ƙara kawo mana zaman lafiya da yalwar arziki Allah ka arzata mun shugabanni masu tausaya mana eh wai duk kun ɓata abun ku saurara mu karanta ni na hadisan son wagga ka'ida da zanna ko kun banke ta da tambayoyi wallahi kuma da an fahimce ta an huta an huta itikari sai mu karanta ina da hadisan wani yayi littafi Yawa.
sannan fa'ida ta biyu ku saurara ban kare ba duka eh na mahaukaci duka hadisan itikari ba wanda ya inganta sai wanga ina da risala wasu sun yi duk sun tara hadisan itikari duka ba wanda ya inganta sai wanga na mama duk hadisan da suka zo na wa'id akan itikari duk ba su tabbata ba sai wanga ya inganta matukar fa huwa khadi'un to inda itikari ya yi sabo wannan shi ya inganta duk saura da aka roto ibn majah da sauransu akwai ma wasu sun yi wahami sun hassana wani wahami ne mu ba- ba su abin da don haka ina ina da misala ku diba ta ko za ku gani akan ahadisu itikari ina da shi na taba mutane shi shekaru da yawa Me sunanta?
suna abin ga ina jin eh, fi mizan ina jin ahadisu itikaf fi mizan wani dai abu haka mai kama haka ku diba ko za a dace risala ce karama na mushkilan malam muna zuwa na amma ba mu sai da komai sai da muna ta sake da ban gane ba misali ana noma a ce da komai
eh amma ba za mu za mu aje shi to eh sai da muna ta sake dawa a wannan ba itikari bane ma baka sai an ga halitta balantana kai da abinka kuma ai wannan shi a manoma ya basu yaka ba ai ba sai sayan kaya ha a kwarai lokacin za ka hitar don ka sai ka sai ka taki da sauran abubuwa kuma ka samu kayan aiki Amma sai ka hitar ka ka sayar kuma ka samu riba a ba su ciki ba ba sai suka yi ba yana don dai ya shiga da noma ne ya ɗiba ciki ya ci saura don ai haka ake yi gane bari mu da muku wani hadisi hadisi ne ingantacce yana cikin nan sai muslim cewa na hadisin waliyai karama waliyai hadisin kun san shi wani yana cikin tafiya sai ya ji girgiji a cikin girgiji ana magana cewa ka sha da lambun wani ka sha da lambun wani A'a, sai ji magana cikin girgije sai ya bi girgijen kawai sai ya koda yana kaiwa sai ya ga ayin ruwa nuri kawai gehen lambun duk sauran wurare ba ruwa sai iske wani yana ta- tara ruwan yana shigar da su lambu yana gyaggyara sai ce mai kai wani bawan Allah mi sunanka ce mi gaba ka da tambayar sunan shi dai yana son ji sunanka ce ka sai ji sunan da an ka faɗi girgiji cikin girgiji giragizai shi an kai ya ce kaji kaji kuma gashi ya ce to in ka ce haka cikin bani isra'ila ne ba shi kenan ka ce haka to wata ni kai in na samu kayan gona ina raba su gida uku in sai da ɗaya in yi buƙatoci na in ci ɗaya bisa uku a kan iyaliyan saura in bayar gona ya ce to lalle a haka ya kai
hadisin ma yana musulma ya yana da musulma yana ce musulma yana ce musulma mun wuce shi ko cikin zakka ko to ka gani to a sha ciya wur ɗaya bisa uku ya mayar dokta ka ƙara samun abin ka ajiye ka yi wannan bari mu karanta wani da kamani da kusa ya ma abin ga na walaikun salam ga abin da yake wani kwana kake halar kowa
kowa ne yake sadaka da dukiyar to Allah ya kyale shi kana yiwa ma sadaka ne ka so in ce ina jin sadaka ya kamata in ce ba iyali ne ka wajen mala ya yi tambayi ɗai ya yi sadaka ɗai ya yi unwan da shi ga iyalinsa ɗai ya maye gona a shayi wanda daga son kaya maye gona shi yasa na kawo hadisi babu tahrimil ihtikari fil aqwat nan kaga ra'ayin nawawi ne fa ila aqwat kaga mabhumin abinda ya fada nan abinda ba aqwat ba babu lahi amma an wuce shi wannan dabi din na wada muku shi a daidai fi aqwat wa gaira aqwat matuka akwai hajin mutane to shi aka kallo ni kanka son ka ce malam duk ɗaya salaf da salaf duk ɗaya ne na ba ni na waɗi ba ka diba littafin manzuma ta biyu a ta shehu abdullahi gwandu eh na bai kyauta ba bai kyauta ba نعم
قال حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب قال حدثنا سليمان يعني بن بلال عن يحيى وهو ابن سعيد قال كان سعيد بن المسيب يحدث عن ابن سعيد الأنصاري الأنصاري يحدث أن معمرا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من احتكر فهو خاطئ فقيل لسعيد فقيل لسعيد فإنك تحتكر eh to kana ihtikarin ga kuma قال سعيد إن معمرا shi ma الذي كان يحدث هذا الحديث كان شيما.
يحتكر kaga kenan ya nuna maka ba alal umum ihtikari an ka zarga ba ihtikarin zai cutar da al'umma don haka kajiya kana kana ihtikar sa'id wa mamar fi zait kaga man zaiti suka sayi suna ajiya نعم.
يحتكرون الزيت eh to ko zai to ana bukata ta ya zama abin nan ne.
قال حدثنا سعيد بن عمرو الأشعثي قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن محمد بن عجلان عن محمد بن عمرو بن عطاء عن سعيد بن المسيب عن معمر بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحتكر إلا خاطئ kaga hadisi guda ne da suka kawo قال إبراهيم قال مسلم وحدثني بعض أصحابنا عن عمرو بن عون قال أخبرنا خالد بن عبد الله عن عمرو بن يحيى عن محمد بن عمرو عن سعيد بن المسيب عن معمر عن معمر بن أبي معمر sahabi ne أحد بني عدي بن كعب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر بمثل حديث سليمان بن بلال عن kaji ne ya tsaya يحيى da sauran hadisan suna da matsala muka ci mana na'am riba ne eh riba mm
akwai ah, cooperative society haka kamar na musulunci na sani da kuma bankuna haka na musulunci wanda yake idan za ka karɓi loan sai a kawo maka form cewa ka sayi form wanda yake wannan form din nan kudin da za a samu a wannan form din nan sai zama kamar
ya mai gurbin kuɗin da za a canje ka abin da ko ta tura maka sun kyauta sun kyauta an samu mahita daga wancan eh kuma sun hada amma sai za kai ka sani a bai zama riba ba ina bai da ko alaka sun bugo ta fam sun yi aiki ka ce ya zama riba ha sun rubuta ma abuwa ka cika duk amma sun yi ma aiki ka ce riba ina na da kakka ai wajen kauce ma riban ne sun kai wanga abu kakka mai da su cikin ta na'am alaikum salam dangana da abin da ya faɗa wanda zai shiga cikin babin hila mina ne shi da abin da shi ne a bai shiga cikin babin hila mutahi alaikum salam eh eh to bacci kaka kenan mun haɗe Allah Allah mun ce la'alla mun ta maimaita ga ka ga ai, ga kirga baki ga hanci sai yanzu kai kai abin ga kai miye suka ce ya yi roli miye suka ce ma abin eh a'a suke abin da kuka yi kuɗi a ɗaya bo abin ya yi browsing ya yi saci ya ga wanga abu shi sai aka tambayawa sai yanzu kai browsing ka ga maganar nasan ina cewa harin ba ka na faɗi ta na ce wasu suna ganin shi yan buhari na cikin asahabi na da musulun ya waɗi na waɗi wanka magana yanzu dai kai burazin kagga magana kagga ka sabon magana ce an ce a tsaya ko sauran minci na zo sai mu tsaya nan kuma tun da dama da idan tsaya ne akwai yan sabuna kahin abin ga akwai ɗan uwa na lari dan ba yanzu ta zo ka gaya mana cewa Allah ya sauwaka an je an ɗauki mutum cikin yarensa har da goyo an jiya can gusau yana neman addu'a Allah ya mata mahita da sauran waɗanda an ka tai da su Allah shi yayi shi yayi mata ya masu mahita Allah ka masu mahita Allah ka masu mahita aka yana neman ƙarin addu'a akwai kuma yan uwa din ma wana ne mata magana namunci ko ka ta yi damuwa ta sosai ko wani shi ma din sannan akwai wasu waɗanda aka so a tayi daga inda suke sun yi shekaru kuma akwai matsaloli Allah ya masu mahita su ma akwai yan uwa dai da sauransu mun karanta takardar wani jiya ko nan wanga wasu tambayoyi ne ya kai Mun karanta ko ake ne
karanta a zai ba karanta ya minti kaɗan yake cewa ya halatta a rika ba kifaye matattun kaji musamman 'yan tsaki kamar da ake yi a gonanmu Eh, wannan yana da kihi eh ni dai ban san haramci ba gaskiya ban san haramci ba eh muje ce ai ba wani yan wanda ita ba eh a ki ai komi ai naman ruwa babu da jallala ka doki ka doki wannan ka'idar eh sata cikin kanka eh eh yana cewa na baya don Allah suna suru suna hana wasu yan uwansu jin karatu na bari ba mu kare ba sannan ya ce duk da yake katin ba in karanta ta ko in kyale ta akwai akwai dan jidali shiki bari a karanta sannan kuma matafi yayi kasar matafi yayi kasaru ya bi bala ko kuma ya cika sallah don kasaru ya yi to ya haɗa salloli fiye da kowace da wakon lokacinta wannan bagana wasu yawuwa suna ta yinta abinda matsala a saurara a jita batun kasaru malamai sun yi magana guda biyu wasu sun ta ƙasar wajibi ne ga matafi wasu sun tahi sunna ce jamhurin malamai sun tafi akan sunna ce ba wajibi ba ce to amma akwai hadisi cikin musulun na imamu ahmad in ka diba tamamu minna na albaniya kawo shi da isnadi ingantacce daga abdullahi min abbasin radiyallahu anhuma ya yi tafiya tare da wasu tawaga in ya zo masallaci sai ya cika sallah tare da liman in ya koma shi ɗaya zai yi sai ya ƙasaru tare da waɗansu kitare sai suka tambaye yin haka sunna ce ce sunna ce ta manzora to shi ne mu madogaran wanda ɗan abbas sai ce ka ce ka diba amma saɓani ƙasar wajibi ce ko sunna ce saɓani ƙadim amma jamhur sun ce akan cewa sunna ne amma akwai wanda suka ce akan wajabci to amma tare da sawa'un wajibi ka ɗauke ta ko ko ka ɗauke ta sunna abinda as sunnan mazora ma in ka bi ka zo masallacin da aka cika sallah ka cika sallah in kai ɗaya ka yi ka yi ƙasar ta haka wannan shine sunna ga wanda abdullahi ibn abbas ya ce radiyallahu anhu hadisi na cikin musnad imam ahmad isnadi ingantacce da haka kuma hada sallah kuma shi babe ne daban kasaru daban hada sallah daban ibn taymiya yayi tambihi akan wanga wami to na ma huta na yi kira